محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa domin ci gaba da karatunmu na aƙida sannan muna karatu cikin littafin usulun sunna na wato ainihin babban malami imam ahmad ibn hanbal allah ta'ala ya mishi rahama jiya malam ya yi mana gaba a kan falalar sahabbai da karnin da sahabbai suka rayu ta cewar sahabi da ya zamani da annabi sallallahu na sa'a da ya fi alkhairinsa ya fi na karnin tabi'ai gaba ɗayansu saboda ya rayu a mafi alkhairin karni da annabi sallallahu alaihi khairul qurun qarni mafi alherin zamani lokaci shine lokacin da wato karni da na rayu a cikin shi wasu malaman suna sha karni shine shekara 100 an gane to wannan shekarun da annabi sallallahu ya rayu cikin su sune mafiya alherin zamani don haka babu wani da zai zo wanda zai kai falalansa da darajarsa ya kai na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam so da so rayu a karni mafi alheri shine karnin da annabi sallallahu ya rayu cikin shi karnin da fitintunu suka yi kaɗan me a cikin shi an gane tun daga shuɗewar zamanin sahabbai fitintunu kullum karuwa suke yau gaba da zamu yi magana akan ta malam ko zai mana magana akan ta gaba ce da take raddi akan hawarijawa da kuma me masu irin tunaninsu khawarijawa kun sani su duk wani shugaba in ya zo fito na fito suke da shi an gane su ce maka za su kafa tasu daula din har yanzu kuma ba a samu sun kafa me sun kafa daular su ba dama annabi sallallahu yana cewa duk lokacin da wani ya fito cikin su karni ya fito cikin su qati za a yanke su za a datse su dan haka da Boko Haram da ISIS da duk wanda suke tafiya irin su lakurawa dinnan ko ba su taba kafa daula ba an gane saboda ba su gina tafiyarsu akan manhaji na da daidai ba mala yake cewa wasam'u wa ta'a yana daga cikin usul na ahli sunna shine as-sam'u ji wa ta'a wato da biyayya lil a'imma ga shugabanni wa amiril mu'minin da kuma ta ainihin shugaban mu'minai wannan khawarijawa ba sa yi kuma su suka fara fito na fito a amirul mu'minin shine ali radiyallahu anhu suka fara fito na fito wanda daga cikin shubuhansu shine suke suke cewa ai shi Ali radiyallahu an ya ma soke sunansa daga Amirul Mu'minin sai suka ce kenan ya zama Amirul Kafiri me yasa Abdullah dan Abbas ya tambaye su saboda suka ce lokacin da aka yi sulhu ana kokarin a yi sulhu shi da Muawiya wannan mabiya Muawiya sun ce ba su yarda ba sai ya soke wannan Amirul Mu'minin kawai da ya soke amirul mu'min shi kenan sai kwashe amma sai suka ce kenan ya koma amirul kafirina abla da ba sai ya ce da su to na faɗa muku misalin da zai kama hankalinku annabi sallallahu lokacin da ake sulhul hudaybiya ai ya rubuta ya ce wa aliyu ka rubuta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da annabi sallallahu da sun san manzon Allah ne shi ba za su hana shi shiga maka ba sai dai ya rubuta muhammad ibn abdullah annabi ya ce soke rasulullah din ka rubuta muhammad dan abdullah kuma ne rasulullah ne ko da sun ki yadda to kenan shi annabi sallallahu da ya cire rasulullah ya bar rasulullah din to haka ali radiyallahu an da ya soke amirul mu'min shi kenan kawai sai amirul kafir to amma su haka suke da saukin kafirta mutum kowa ma arne ne sai su dan haka dai as-sam'u wa ta'a lil a'imma wato ani ji da biyayya ga mi jagorori wa amirul mu'minin da kuma mi shugaban mu'minai albarri wal fajir mutumin kirki da na banza nan musulunci ayoyi da sun kwadaitar aiwa shugabanni da kamar yadda mun karanta muku hadisai kwanaki ko a daidai lokaci kuma da annabi sosai ya ce shugabanni a musu da'a daidai lokacin kuma ya wato ainihin faɗi ukubar waɗanda su kuma shugabanni ne ana musu ɗa'an kuma su kuma suna gallazawa mabiyansu kun gane kuwa kenan talakawa ku yi ɗa'a amma kuma shugabanni annabi ya ce ku yi wa mabiyanku mai adalci ku tausaya musu to amma an ce a muku ɗa'a ku kuma kun kama wuyan mabiyan kun shaƙe ba sa numfashi sosai kai ma akwai ukubar da annabi sosai ce a hadisi annabi sallallahu yana cewa Allah duk wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya musu tsanani Allah kai masa tsanani kun ga iya wannan ya ishi azzalumin shugaba tsananin nan fa a duniya da lahira duk ya gamu da su don haka su talakawa su yi da'a su biyayya su kuma shugabanni su tausaya mai su tausaya talakawa in aka yi haka sai al'umma ta zama mai tana cikin aminci da jin daɗi wa man waliyal khilafa wanda ya jibinci khalifanci wajtama'a an-nasu alaihi al'umma ta yi tarayya gari a kansa wa radu bihi suka yarda da shi wa man alayhum bisayfi haka wanda ya daukaka akan su ta hanyar takobi yayi ku kenan hatta sara khalifa har sai da ya zamo shugaba wa summiya amiral mu'minin aka kira shi amirul mu'minin to nan duk za a musu za a musu da'a gane kuwa to amma ni abin da nake cewa to nan an ce a ji a yi da'a ga dukkan shugabanni ga kuma mu yanzu kamar mu irin najeriya ba amirul mu'mini ba demokaratiyya ne shin wannan zai hana ka yancin faɗan albarkacin baki in an ce ka faɗi albarkacin baki amma dai kuma kar ka yi wala ya jiri mannakum shana'anun qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan wannan demokratiyan ta baka daman ka je ka faɗi albarkacin baki kada kuma ka je ka yi wa mutum sharri da ƙazafin dami bai yi ba an gane saboda ranar alkiyama in ya zalunce ka za a karɓa maka ne haƙƙi haka kai ma in kai masa ƙazafi za a karɓa masa ne haƙƙi gane da haka ba wai abu ne na an buɗe ƙofar ka je ka yi tewa mutane sharri ba saboda wata dama an baka wannan dama ɗin yau kun wannan yana da muhimmanci ko so da ba haka ba ranar alkiyama za ka zama almuflis fallasashen da annabi sassan daga cikin laifinsa ya ce wa kazafa hala ya yi kazafi a wani dai shugaba bai ma adalci ba baya nuna kuma me ka ce ai dan zina ne an gane ko ko ka ce ai kaza ne a'a bai ma adalci ba in kai haƙuri ma Allah ranar alkiyama zai kwata maka ne zai karba maka hakkinka yawwa wal ghazw madin nan ma gabar tana da muhimmanci wal gazu yaki jihadi madin zai ci gaba da gudana ma al'umara tare da shugabannin ila yawmil qiyama har alqiyama ta tashi albari wal fajr wato na kirki da na banza la yutrak ba za a rabu da shi ba nan gabar jihadi kullun babban abin da kafiran duniya suke yakan musulunci da shi shine su nuna jihadi ta'addanci ne su nuna annabi masu salam dan ta'addanin shi ya zo da jihadi shi yasa duk kungiyar da amerika za ta sa ta a sunan kungiyoyin 'yan ta'adda sai a ce maka masu ikirarin jihadi kun gane kuwa boko haram da ta zo take cewa za ta yi jihadi lakurawa da suka zo suke cewa za su yi jihadi kowa kuma jihadin nan yana cikin addininmu na musulunci kuma ba za a daina yin sa ba kun mala ya ce madi zai ci gaba da gudana kuma duk littafan aƙida da muka kanta duk in za ku tuna suna kawo gabar jihadi zai ci gaba da zai ci gaba da gudana amma kullum abin da muke cewa jihadi yana da ladduba kuma yana da sharuɗa ko ka zo ka faki mutane kawai ka harbe su ko ka tar musu ba munan ba sunan sa jihadi ba ali radiyallahu an lokacin da annabi sassan zai tura shi khaybar ya je jihadi aliyu har zai tafi ya rasulullah zan yaƙe su sai sun zama musulmai irina irin mu Aliyu ya ce tafi cikin nutsuwanka in ka je ka gurinsu ka fara kiransu zuwa ga abubuwa guda uku. Na farko me musulunci idan sun ki su ba da jizya idan sun ki annabi sai ce ka yaƙe su. Kenan kun ga akwai matakai sai ka kira mutum zuwa ga musulunci ka fahimtar da shi addinin ma tukun ya gane. Sannan ko duk waɗanda annabi sun ya tura su ba sahabbansa mu'al dan jabal annabi da ya tura shi ya mai cewa ce kawai je hausu da yaƙi. ka je kira su zuwa ga tauhidi da haka idan har kana ga mutane suna wani abu ba daidai ba ko zakka su ka hana to ba za ka je ka yaƙe su ba ka kaddara musulmai ne sun hana zakka sai ka ce ka ce musu wannan zakkar fa wajibi ce kaza an kore musu shubuwa sannan sai a hausu da me da yaƙi idan sun ki to amma mu yanzu kawai karan farko sai ku ga kungiyar abin da za ta fara yi shine tara makamai tara makamai kenan ita gaba ɗaya ma abin da ta fara shiri shine yaƙin annabi sallam shekaru nawa na annabta da manzanci 23 goma sha uku da ya amaka ya yi yaƙi da ya zo madina ma shekara ta farko bai yi yaƙi ba kenan shekara goma sha hudu a cikin 23 duba yaƙi shekara bai wuce tara ne ko takwas aka yi jihadi ba kenan yanzu da'awa ake kira ake sai dai wanda kuma ya zo ya tare hanyar da'awa to yanzu musulunci ya yi karfin da ba zai bashi ba don haka duk ƙungiyar da kuka ga kafin ta kira mutane zuwa ga addini sun sai bindigogi sun sai bama-bamai kun gane sun ji an yi tirenin ɗin mabiyansu to wannan ba addinin musulunci suke ba yawa addinin musulunci tauhidi farko karatu farko da'awa farko sannan an gane amma kuma wannan kuma baya soke jihadi yau dan wasu suna bata sunan jihadin suna ta'addanci wannan kuma baya soke cewa jihadi babu shi a addinin musulunci akwai jihadi a addinin mu amma malaman mu sun koyar da mu jihadi yana da ladduba ba a kashe yara ba a kashe tsofaffi ba a kona mutane an gane ko wanda yake cikin cocin sama yake bauta musulunci ya ce ba ruwanku da shi ba a kashe mata sannan annabi ya ce in za a yi kisan fa ahsinul qitla a kyautata kisa ba wai ka kama mutum kai ta azabtar da shi ba duk wannan ladduba ne na jihadi amma duk waɗannan da suke idiyan jihadin kabba ladabi ɗaya da suke amfani da shi haka in sun kama ku su kwantar ku ta ƙiya suna yanka ku suna sa ku alame kuma wani a gaban wani kuma ko dabba musulunci bai yadda ka kama ta a gaban ƴar uwarta ka yanka ta ba amma kun ga Allah shiryar da mu. Wa qismatul fai da kuma me raban wato anin alfai. Wasu malamai suna cewa alfai shine dukiyar da aka samo ta da gurin kafirai ba tare da an yaki ba. An gane? Nan kuma ganima za ta shiga ciki. Wa iqamatul hudud ila al-a'imma madi. Haka me wato tsayar da haddi na wanda ya yi laifi zuwa ga shugabanni za a mai da shi wannan ma zai ci gaba da gudana. Idan an kama barawo ba mu ne za mu sha Allah ya ce wasariku wasariqatu ba ku danne mana shi aiki masa a'a za a duba shugabanni wani zai iya cewa to ai shugabannin ba za su yi ba eh kuma dan ba su ba mu ba a ce mi ba an gane kuwa dan kaisu za mu zuwa ga shugabanni idan sun yi sun yi idan ba su ba su da Allah an gane amma mu mu kama bara a ce mu yanke masa hannu ko kuma yayi zina mu ce za a yi masa rajamu wannan duba aikin mu bane laisa li ahadin an yata'ana alaihim babu baya kan wani yana su kansu wala yunazi'ahum ko kuma me ya wato ainihin yi musu da su ya jayya da su wa daf'u sadaqati ilaihim ja'iza wa nafiza wato bayar da zakkoki gare su su shugabanni din nan ko halal ne kuma tabbatacce ne man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu wanda ya bada zakkarsa ga shugabanni ai muna da sa'i ko masu tattara zakka kenan to in ka bayar ta yi barran kana au fajira shugaban na na kirki ne ko na banza in ka bayar ta yi sannan zai bayar ba zai bayar ba kai ka bayar ta yi idan aka yi doka aka ce duk zakar mu kai wa sa'i sa'i shi zai raba wa mabukata to in ka bayar ta yi an gane kar ka ce na bayar sa'i cinye ta zai ni bari in ƙara fidda wata ba ruwanka da wannan ka bayar shikenan zakar ka ta yi wa salatul jumu'ati khalfa sallan juma'a a bayan shugaba ita mami yana daga cikin usul na ahlus sunna wa khalfa man wallahu haka kuma mi bayan wanda shi shugaban ya jibintar da shi ja'iza wato wannan mami halas ce baqiya mai gudana ce tamma cikakkiya ce raka'ataini raka'o'i ne guda biyu kuma dan haka idan shugaba ya dora wani ya ce wannan shine shine wannan dina to anan zaka bi zaka yi mishi da'a man a'adahuma wanda da ya sallar da su ya dawo ya sake wata a gida fa huwa mubtada' to dan bid'a ne ma'ana dan shugaba yanzu dan hajjaju ya zama shugaba ina ko yazo yake jan sallah kada ka ce hajjaju mashayin jini ne na bi shi sallah zan sake a gida aka bi shi sallah amma dan ta'adda ne shugaba aka yi dan ta'adda amma dai yana nan a da'ira na musulunci bai fita ami a musulunci ba amma ya sha jini kuma duk wanda ya shiga gabansa sai da ya kawar da shi don haka dai mana adaha fa huwa mubtadi' tarikun lil athar duk wanda yayi sallah da a bayan shugabannin da suke yan ta'adda ko azzalimai kuma ya zo ya sake sallar juma'a daga baya a gida wannan yayi mubtadi' ya kirkiri bid'a tarikun lil athar kuma ya bar abin da aka rawaito daga annabi sallallahu da kuma magabata mukhalifun lis sunna kuma ya safa ya saba ta falkin sunna ta annabi sallallahu laysa lahu min fadli jumu'ati shay bai da wani abu na falalar juma'a idza lam yara salata khalfal a'imma man kanu barihim wa fajirin idan har baya ganin halashin wato sallah a bayan jagorori ko ya suka kasance na gargari ne ko na banza fa sunna abin da yake na sunna bi an yusalliya ma'ahum rak'ataini shine ya sallah bayan su raka'o'i guda biyu wa yadinu bi annaha tamma ya kuma me ji cewar wannan cikakkiya ne la yakun fi sadrika min zalika shak da dai kar wani shakku ya shiga ranka dan haka dai wannan duka mai na faɗa muku malar raddi yake abin da khawarijawa suka yi su a wajen su Ali radiyallahu anhu mutumin banza ne hasali fitowa suka yi suka yake shi kuma suka kashe shi da ƙarshe an gane kuwa Ali radiyallahu anhu bayan sun kawo shubuhohi Abdullah dan Abbas da shi da wasu cikin sahabbai irin su Jabir dan Abdullah irin su Abdullah dan Umar sun warware musu waɗannan duka shubuhohi din amma dai da ƙarshe suka yi masa fito na fito to anan Ali radiyallahu anhu ya lillisa su ya kakkashe su sai ya zama wanda suka saura a cikinsu ‘yan hikon nan ne ba su kai goma ba suka zauna suka yi kuka suka ce duniya ba za ta zauna lafiya ba sai an kashe ɗagutan ƙasa daga cikin ɗagutan ƙasa a wajensu akwai ali radiyallahu an haka ko ali ya fito sallan asuba wannan khariji din ya tare shi a hanya da asuba ya fake ya laɓe a duhu ya wato ainihin sari ali radiyallahu anhu a kansa da wato ainihin takobin da ya tsima shi da guba ya fasa kan Ali radiyallahu anhu jini ya hau kansa Ali radiyallahu anhu ya rasu to waɗannan su ne khawarija su duk abin da Ali radiyallahu anhu ya da duk abin da ya zo na falalan su duk sun rushe sun kuma yaƙe shi amma kusa abin takaici cikin tafiyan khawarija babu malami sahabi guda ɗaya kuma lokacin ga sahabbai da ransu shi yasa tafiyar ta zama gaba ɗaya tafiya ce ta batattu duk tafiyar da za a yi ta kuga ba wani bujumin malami a ciki ko wanda ya san me yake kuma ya fahimci karatu ko to tafiyar batattu ne boko haram har ta karewa ya malamin su ka nuna wani a duniya ka ce wannan malamin su wannan lakura yanzu da suka fito waya malamin su su nuna su ce ga malamin mu ga karatu yanda muka fahimce shi zaka samu tafiya ce kawai me ta wanda iyayensu suka tsine musu albarka ta wanda ba su abin iyayensu ta barayin shanu an gane kuwa su ne suka tari kawai suka ce kawai za su karɓi zakka daman can ba su karɓi zakka ba ma ai suna sata wa mutane ko sai suka fake da rigar musulunci don haka duk waɗannan ba addini suke ba kuma wallahi Allah ba zai taimake su ba Allah da ɗaya baya taimakon irin waɗannan tafiya wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina duk wanda ya fito na fito wa shugaba daga cikin shugabannin musulmai وقد كان الناس اجتمعوا عليه mutane sun haɗu a kan shi ko wa aqarru lahu bil khilafa sun tabbatar masa da khalifanci kamar yadda Ali radiyallahu anhu ko kawarija suka yi bi ayi wajihin kana ta kowace fiska bil rida aw bil ghalaba mutane sun yadda din ne ko ta hanyar rinjaye a kansu faqad shaqqa hadha al kharij asal muslimina shi wanda ya fito na fito dinnan to ya raba haduwar kan musulmai an fahimci wannan wa khalafa al'athara an rasulillah sallam sannan ya saba wa abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in mata khaliju alaihi ma tamidatan jahiliya duk wanda ya mutu yana fito na fito da irin waɗannan shugabanni to yayi mutuwa ta jahiliya kun ga nan dukkan raddi ne ga ga khawarijawa ko yawwa wala yahillu qitalus sultan ya kan shugaba baya halasta walal khuruju alaihi li ahadin minan nas ko wani cikin mutane ya masa fito na fito fa man fa'ala zalika wanda ya haka fa huwa mubtadi' dan bid'a ne ala ghairi sunna wa tariq baya kan tafarki na sunna da kuma me tafarki na daidai anan malamai suka ce ya zo a hadisi in har kun ga kafirci bayyananne an gane to anan me babu laifi a masa fito na fito da sharadin kuma baranar da za ta biyo bayan abin kar ta kai me abin da yake kai an gane yanzu kamar wannan da suka tumbuke dan Syria din alhamdulillah barnar ba ta yi ba kuma an tumbuke shi Bashar al-Assad din ya cutar yayi zalunci shi da mahaifinsa mun zauna da yan Syria sun faɗa mana irin zaluncin da aka musu an musu kisan kare dangi to nan kun ga sai Allah ta'ala ya dora su wanda suka tumbuke shi akan wannan akan su akansa daga ƙarshe ma ya arce shekara hamsin da wani abu kuna mulkan mutane amma tsabar ba ku da rahama da tausayi kullum so suke su ture ku ya arci da haka nan malamai suna ga in har ana fatan barnar da za ta biyo baya ba za ta kai abin da yake kai ba wannan kuma yake kafircinsa ya zama a fili an gane kuwa yake wani abu na kafirci a fili to wannan a iya mishi fito na fito amma dai in har yana sallah ma aqamu fikum as-sala annabi sallallahu alaihi hadisi ya fada in har yana sallah ba wani abu yake na kafirci ba to anan me ba za a mishi fito na fito ba wa qitalul lusus mala yace yaƙan daga cikin usul na ahlus sunna akwai yaƙan barayi wal khawarij da khawarijawa su ai khawarijawa su ne waɗanda tsatson wannan zulhuwaisira a tamimi su ne wanda duk shugaban da aka ɗora bai iya ba sai su su kuma ba za su yi shugabancin an gane me yasa in ce duk shugaban da aka ɗora suna ga bai iya ba sai su saboda annabi sassan lokacin yana shine shugaba da ya rabo zulhuwaisira a tamimi zuwa yi ya ce hadil qisma ma urida biha wajhullah ya ce wannan rabon ba dan Allah aka yi ba saboda an fifito na a gaba annabi sassan yake faɗa mishi ido da ido wato yana cewa wannan kaso da kai kayi kasan zalunci waɗannan su ne khawarija suka yi annabi sassan fito na fito khalid dan alwalid a lokacin ya nemi ya kashe shi annabi sassan shi ka rabu da shi a tsatsansa za a samu waɗanda za su fito in kun ga sallar su za ku rena taku in kun ga azumin su za ku rena naku amma suna fita daga musulunci yanda in an harba kibiya ga wani abun farauta take ficewa daga jikin wannan abun da aka harba da so da fit kawai ta je sau da ƙarfinta to haka za su fita daga musulunci to haka khawarijawa suke to don haka su ma wannan ya juz ya halasta khawarija a yaƙe su boko haram halal ne a yaƙe su alkarya lagonsu an gane kuwa irin waɗannan masu ɗauke da makamai lakurawan su ma halas ne musulunci ba da dama an karya lagonsu so da in ba wani zai ce wannan a yaƙe su in ba a yaƙe su ba kai suke nema shine zancen ko in ka ce kar a yaƙe su kai ɗin suna samun kame a wajensu nama wallah wallahi ba ruwansu kuma ba su da rahama ba su da tausayi zamanin ali radiyallahu an ina tunan ɗan gidan al-miqdad ɗan gidan wani sahabi ne ya zo wucewa da matarsa da ciki suka ce mi zai ce dangane da ali ya yabe shi suka kashe shi suka farka cikin matarsa wallah to ba su da rahama ba su da tausayi in ka ji kisa abubuwan da suka faru a maiduguri Allah za ka yi mamaki ba su san me ma tausayi da rahama haka shi sa musulunci ya ba da daman kada an kada a sassauta musu ali radiyallahu anhu ya yake su ya kakkashe su mala yace dai yaƙan barayi lusus masu kwanta kwanta wal khawari da khawarijawa jaiz halal ne anan gabar tunda mun zo gabar barayi ku sani yawancin mu zuciyarmu ta karya mai ma'anan ta karya ɓarawo ɗaya mai bindiga ɗaya da bule ɗaya sai ya kwantar da mota mai mutunci ashirin duk su kwanta ɓarawo ɗaya zuciyar mutane ta karya mutane ragwaye mutane ba su da jarinta akwai yana adamu allah ba shi lafiya yake cewa akwai lokacin da ma'aikacinsu ne kidnapper suka tare su sun kaɗa su jeji sai ya gane mutum ɗaya ne yake da bindiga kuma take da kyau duk sauran ta ƙarya ce sai ya ishara ga wanda suke tafiya cewa shi zai kan wannan mai bindigar mai aiki su su ji da sauran wala da ya kansa suka baje suka bashi barayin nan suka zo suka kife shi da duka suka duka yadda suka tabbata da na motsi suka tafi zuciyar mu ta mutu jiya jiya na ake faɗa ma wani barayi sun tare su kawai ya fito ya tsayar musu bindiga ya ce su fito sun fito ya fara karɓar wayoyinsu wasu ba shi wayoyinsu ga abokanansu suna tafowa ma'ana ku bani ku jira kuma abokanai na su iso barayin su yi muku abin da za su muku sun fara ba da aka samu jarumi ɗaya an iso kansu ya duka shi ya gigita shi ya zube ya ce ku tattara wayoyinku sun tattara sun ɗale mota suka ga sauran suna tafowa da gudu ma'ana zuciya ta mutu in za ku ji abin da malam zai faɗa ma mutum ya zo karɓan dukiyarka annabi ya ce kar ka bashi in ya yaƙe ka annabi ya ce ka yaƙe shi in ya kashe ka kayi shada in ka kashe shi ka kashe mushi to amma zuciya ta mutu yau zuciyar mu a mace take yau domin mutum ɗaya zai kora mutum hamsin jeji shikenan ba zuciya duk abin da yake faruwa a zamfara ɗin ya kamata a ji musu wa'azi wanda suka zo garinku da duk abin da suka zo ku tsaya a yi ta ai ta yin ta kawai in kun kare shi kenan kun mutu da mutunci ba ku dai juya ba amma kun gudu an kada matan ku da ƴaƴanku an sa ku bara kun tafi neman kuɗi za ku biya a wani dalili me kace jira kai a duniya daman to annabi ya ce in ka mutu kai shahada me kace jira za kai a duniya wa qitalul lusus yaƙan ɓarayuwar khawar da khawarijawa ja'iz halal ne idan aradu lirajuli fi nafsihi kun ji ko idan suka bujuro mutum a kansa mutum zai kashe kawa mali haka zai mi kwace dukiyanka yan boko haram ne aka samu a gabar dinnan lokacin suna kan fitinarsu suka suka suka saita mutane kawai mutum biyu uku ya su ce ku fito a mota kuna fitowa suna yanka ku kuma duk kuna gani kuma dukkan ku cikin mota duk ku fito ku kwanta a rasa mai jarumi ɗaya ko biyu ko uku yanda in takunu ta'lamuna fa innahum mi ya'lamuna kama ta haka Allah ya ce watarjuna min Allah ma la yarjun da boko haram da khawarijawa da barayi in kun ji ciyo na abin da suke muku na sara da bindiga su ma in kun musu za su ji sannan ku kuna fata wani abu a wajen Allah shine shahada su ba sa fata wannan Allah yana faɗa wa sahabbai ne kar ku kare wajen yaƙi in kuna jin zafi suna ji da haka su ma mutane sai an faɗa musu yanda kuke jin tsoron mutuwa su ma ɓarayin suna jin tsoron me sannan ku kuna fatan ku samu shahada su wani fata suke a wajen Allah da haka da ɗaya kar mu zama ragwaye kar mutum ya zo karɓan dukiyar ka ya zo karɓan ranka kai kai me saranda ba saranda yau babu saranda kawai a yi ta ta mutu kowa ya mutu yauwa in ka mutu ka mutu in ya mutu ya mutu yauwa amma yanda ake nan kuskure ne falahu an yi katila kunji ko an nafsihi wa malihi mala ya ce yana ga mutum ya yaƙi domin mai kare ransa da dukiyarsa wa ya dafa an ha bi kulli ma ya kadir kunji ko ya kare dukiyarsa da ransa da duk abin da zai iya yi amma wallahi ba karamin ragwanta bane wallahi mutum ko ɗari ne su zo gari da boxer su tashi gari mai mutum ɗari biyu ko ɗari uku duk mutum ɗaya a biyu yake duk mutum biyu kai mumini ko mutum ɗaya kai mumini yana ga kafirai nawa biyu don haka in su ɗari ne ko ɗari biyu babu ku je kuma yadda hukuma take lasin na bindiga duk a muku lasisi na me da Allah bai fi shanu da suke sayarwa suke kawo kuɗin ba ka kai shaniya ta miliyan ɗaya ka kai ka karɓo kanin ka ba gwara ka je ka sayi bindigogi guda goma ba na dubu ɗari ɗari duk gidan ka raba musu wallahi in ba a haka ba ta za a zauna lafiya ne ta yaya ku ga yadda ake cin mutuncin mutane a sa kai tafiyar kafa kilomita ɗari da wani abu a je a ɗaure ka a jeji ƙazamin mutum wawan ba fulatani yana za mu kashe a bamu kuɗi wannan karatun wallahi sai an je an yi wa mutane shi wallahi idan ba a yi ba mutane za su mutu a walaƙanci da ƙasƙanci garin nan lokacin da fitina ta zo ta rashin aminci ba wasu ne suka sai da ransu ba da suka sayar mu ba mu huta ba to wallahi da yanzu ba ma karatun nan lokacin da garin nan aka ɗebo kan fitina kun sani gidan mutum za a zo da dare a harbe shi ana harbe sojoji sai sai mu shiga gida ko karfe bakwai aka yi na dare sai sai mu shiga gida mun shiga gida shikenan sai wa shagari wa shagarin ma muna cikin tsoro amma da aka yi aka yi aka yi kukan kura wasu ai an kashe su a garin sun mutu to sama da mutum goma amma mu yanzu ba mu zauna lafiya ba su kuma Allah ya ji kansu ya karɓe su a matsayin shahidai shikenan to duk yanki da za a yi haka da za mu huta amma in dai za a ji bom mu ruga da gudu bom mu ruga da gudu shikenan sai ta bin mu ana kashewa kamar 'ya'yan tsako dan haka dai mala yace wa yadfa'u anha zai tsare kansa da dukiyarsa bi kulli ma yaqdir da duk abin da zai iya wa laysa lahu idza faraquhu to kunji amma idan har barayin nan ko khawarijanin suka tsere ko suka rabu da kai autar ku ko suka bar ka an yatluba to fa ka bi su a baya yawwa baka sani ba ko me suna da abokansa a wannan zaka in ka fafutuke shi ya gudu ya tsere to shikenan kai ka sha wala yattabi'u atharahum kada kuma ya bi me hanyar su laisa li ahadin illa al-imam wanda zai wannan shine shugaba kai iyakaci mi zakai ba wa kanka kariya an ga amma kuma ka ce zaka bi su to baka sani ba da Allah suna da yawa aw wulatan muslimina ko jagororin musulmai inna ma lahu an yarfa an nafsi kun ji abin da yake kanka kai shine ka tsare kanka ba khawarije dan boko haram zai kashe ka musulunci ya ce kana ka sallama kai kai an gane ko ku yi doke doke in Allah ya dora ka akan zakai nasara amma ka kwanta kawai kun san wani bidiyo kwanaki da yawa kwanciya mutane suke kawai an cake musu laka kuma wanda suke yanka sun ba su fi mutum hudu uku ba amma ana yanka su kawai sun kwanta kar ka kuskura kana roƙon Allah ya baka ƙarfin zuciya an gane in baka da ƙarfin zuciya shikenan ka mutu yau barayin nan ana tambayan su in sun shigo gidan da kake tsoro sun fi ka tsoro shi yasa danko in ka harba dutse suka ji pat sai su watse da gudu ba su da karfin zuciya to kai da gazan gidanka kuma kai kai ma kana neman wani karkashin gado ka labe su kuma cikin tsoro suke da firgici inna ma qala to dan haka dai inna ma lahu an yarfa an nafsi kai abin da yake kanka annabi yace shine ka kare kanka fi maqamihi a gurin nan fi maqami dalika a gurin da kake wa yanwi bi jahdi Allah ya kutu da ahada amma duk da haka musulunci kai yace kai iya kokari ba yi nufin ka kashe wani ba an gane fa in mata ala yadayhi fi daf'i an nafsihi fil ma'raka fa af'ada Allahu al-maqtul idan kuma kokarin tare dukiyarka da ranka sai ka kashe wato ka kashe shi ko to Allah ya nesantar da wanda aka kashe daga rahamarsa shi wannan barawon ko dan boko haram din wato ba khawarije din wa in qutila hadha idan kuma kai aka kashe fi tilkal hali ko a wannan hali din wa huwa yadfa'u an nafsi yana kokarin kare ransa wa malihi da dukiyarsa rajautu lahu shahada malai yace muna masa fatan yayi shahada kama ja'a fil ahadith kama yanzu ahadisai kenan in kai ka kokari a garin kare dukiyarka da ranka sai aka kashe ka kai shahada wannan shahada kuma kun san falalar shahada ko wa jami'ul athar duk abin da aka rawaito din kuma fi hadha cikin wannan inna ma umira bi qitalihi abin da aka shi shine ya yake shi walam yu'mal bi qatlihi ba a umarce ya kashe shi ba wala tibahi ko ya bi shi wala yujizu wala yujizu a wani nuskan yujhizu ko ala alaihi wato kada ya saurin kashe shi in suri'a in ya suma shi auka na jarihan ko ya raunata shi ana in ka raunata shi ko ka suma shi to kada ka gaggawa ka ka kashe shi ka bar shi wani aka zawo asira idan ka kama shi a matsayin bawa da yazo zai kashe ka Allah ya taimake ka kama rike shi ko falaysa lahu an yaqtulahu to nan ba za ka kashe shi ba wala yuqimu alayhi al-hadd haka ba ka tsayar masa da haddi ba walakin sai dai yarfa'u amrahu ila man wallahu fayahkumu fihi to a nan zai miƙa shi zuwa ga wanda Allah ya jibinta lamarin shugabanci kuma domin su yi hukunci a tsakankanin su kun tafarki na ahlus sunna kun kama barawo kun kama dan ta'adda dan dai kuma so su bulalu ba a hana ku ba amma kar ta kai ga kisa ko wannan sai ku miƙa shi game ga shugabanni kullu abin da nake cewa kuma wani zai ce ai ba sa hukunci ba ruwanka yawwa ba ruwanka kai ka gama naka in ka kama wani dan ta'adda ya zo ko wani kidnappers ko ka kama shi kada ku ce ai ya kashe mu kashe shi abu kai shiga shugabanni idan ba su yi ba shugabanni abin su zai fara shafa kafin ya iso gari talakawa an gane kuwa ya wannan mu shine tafarki na ahlus sunna ubangiji ta'ala ba mu karfin zuciya Allah ta'ala ya yi mana ragwanta Allah ta'ala kuma ya zaunar da mu lafiya ya tsare mu daga sharrin makirai masu makirci صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم